التي أراد الهدى على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta Laraba kamar ashirin da shida ga watan Rabi'ul Akhir hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a kalandar nasara kuma kamar ɗaya ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar da aka saba muna karatu a cikin wannan littafi mai albarka na tufatul maulud bi ahkamil maulud na babban malami ibnu qayyim da dawdiya Allah madaukin sarki ya mashi rahama malami ne da ya rasu a shekara ta kamar ɗari shida da tasa'in da ɗaya karshe-karshen karni na bakwai kenan to muna cikin fasalin da muka ɗan fara kaɗan inda ke tattauna matsaloli na haƙoƙin yara ko haƙƙin da ‘ya'ya ke da shi a kan mahaifa na su yi adalci kuma su kamanta kuma su daidaita a wajen kyauta. Wannan fasali ɗaya ne daga cikin babuka a usul ne da ke cikin babi na goma sha biyar karkashin ta'adibul auladi wa ta'alimihim wa la'adil bainahu. Za mu dan dawo daga farkon shi wanda muka yi ba yawa. Yace faslun wa min huquqil auladi yana daga haƙoƙin ‘ya'ya al'adulu bai na kumfil afa'i wal manish wadda yin adalci a tsakanin fil afa'i wajen ba da kyauta wal mani'i da hana kyauta sai to za a bayar to a yi adalci to ba za a bayar ba to a yi adalci lokacin da aka ba wasu ba a ba wasu ba kaga ba ya adalci wajen bayarwa ba sannan ba ya adalci wajen hanawa ba wasu abubuwa ne muka lazima ni galiban to yace fa fi sunan ya zo a cikin as-sunan wa musnad ahmad da musnad na imam ahmad fa sahih ibn hibban min hadith an-nu'man ibn bashir daga hadithin an-nu'man dan bashir Allah madaukin sarki ya yarda da shi hadisi ne da sarki da namun bukhari da muslim da wasu suna da shi akwai malamin da ya zauna ya tattara riwayoyin wannan hadisi dirasa mai kyau na ilimi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gare shi ya ce i'dilu baina auladikum ku yi adalci a tsakanin ƴaƴan ku i'dilu baina auladikum ku yi adalci a tsakanin ƴaƴan i'dilu baina auladikum ku yi adalci a tsakanin ƴaƴan wannan hadisi lafazi ne da Imam Abu Dawud ya tsaya shi a cikin al-ijaratu kitabul ijara babin da ya magana kan ar-rajul yufaddilu ba'd waladihi fil jannah da Imam an-Nasa'i shi ma babu filan al-fawun naqilina li khabarin Nu'man da kuma cikin sunan al-kubra haka ibn Hanbal haka ibn Hibban duka sun fitar da shi wannan hadisi kaga nan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa shi kuma idan annabi ya bayar da umarni ko Allah ya bayar da umarni wannan umarnin ya zama wajibi sai an sami wata karina ko na dalili zai karkatar da umarnin daga wajibi zuwa wani haka sai sa galiban matsayar malamai ita ce yin adalcin wajibi ne akwai masu samu sahabi ne ibnu hajar ya yi dirasa mai kyau game da wannan matsala da ya zo karshe karshe a babin da ya kulla na umarni da cewa ya adalci a tsakanin 'ya'ya ya kawo maganganu guda goma masu muhimmanci da suna ta ayyan adalcin mustahabi ne ba dole ba amma dai sakamakon da ya fita da shi ko ya fi ƙarfi wajen malamai shi ne umarnin nan na wajibi ne da duk wani abu da zaka hango na fa'idar yin adalcin idan aka mai da adalcin wajibi an rasa wancan fa'idar yake wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim annamra'ata bashirin mahaifiyar bashir a matar wata matar bashir shi bashir ibn sa'ad kenan mahaifin annoman ibn bashir qalat law ta ce wa me ne gidanta danta in halibni gulama ka bai wa wannan karamin yaron nawa kyautar bawa wannan yana alamta yana da wasu mata kila ta abin da ta hanga ta waiga ta hango ‘ya'yan can da ‘ya'yan can duka suna da wani abu da su iya rika a matsayin jari ko wata ƙaddara ne ima ɗanta shi ne ɗan ƙarami ɗan amarya ne daga baya aka yi shi shi ne zuci mai gida lallai yaron nan nawa ka ba shi kyautar wancan bawa ko ka ba shi kyautar bawa cikin bayi da kake da su to sahabbai ne suna da tarbiyya ta addini babu abin da za su iya yi da zai tsallake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce wannan dan nawa ka ba shi kyautar bawa ka ba shi kyautar ɗa ka ba shi kyauta ta wani abu da shi ma yanzu Allah kanta dai zai iya nunawa ta ce kuma idan ka ba shi wa ashhid li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka sanya shaida cikin wannan kyauta da ka bashi ka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi nan na ta fulani diyar wani yana nufin matar shi sa'alatni an an halabnaha gulama ta roƙe ni da in baiwa karamin ɗan nan na tabawa to shi ne zai faɗa maka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to kaji ka zama shaida a nan wasu malamai na malikiya suka ce in ka lura abin da ya sa su malamai malikiya suka ce ai yin adalcin mustahabi ne wai ai da ya so in muka lura da wani wannan lafazin ai bai riga ya kyautar ba bai yi kyautar ba kamar ya zo ne neman shawara to shine sai annabi ya rushe kamar ko maya ne in ka tattara lafizan hadisin sakamakon da za ka fita da shi shine ya riga ya kyauta shi ne sakamakon karshe za ka fita da shi to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mashi dahu ikhwa shi wannan dan nasa dan wancan dakin da za ka ba shi kyautar wannan bawa yana da wasu yan uwa kala na'am yace eh ba shi kadai bane gaskiya kala sai annabi ya ce to mu je tambaya ta gaba a kullahum aka za karanta shi a kullahum a kullahum a baita misla ma a baita dukkanin ƴaƴan ka ba su irin abin da ka ba shi bawa ne ka ba shi kila zai naira dubu da biyar su ma ka ba su bawan da zai dubu da biyar ko ka ba su wata kyauta ta wata kaddara da za ta dubu da biyar aka tambayi bashir ibn sa'ad kala sai ce la nan ne fa ba a yi ba tabbas yana da ɗan uwa amma kuma ni ban ba kowa kyautar bawa ba sai shi kana sai annabi yake cewa falaita yasluhu hada in ko haka ne wannan kyautar ta kan ba ta kyautatu ba ba ta yi ba wa inni la ashhadu illa ala haqqin ni ba zan yi shaida ba domin ni ba na shaida sai akan abin da yake gaskiya ce tsantsa tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan da duk wani mabiyi shi daga ni ba zan yi shaida akan haka ba wannan gabar na wasu malamai suka rike suka ce eh wannan maganar kaga da yace wa inni la ashhadu illa ala haqqin ko yanzu wannan sakamako za su ta hukumul mukhalafa kenan abinda bashir ibnu sa'ad ya zo ne shi ba gaskiya ba ne to kenan kyautar ko da ba gaskiya ba to anya ko za ta zama halal da suka tashi tawili sai suka ce ai annabi abin da ya sa ce ba zai shaida ba ba wai dan kyautar ba ta yi ba ne shi shugaba ne shi kuma shugaba baya shaida shi shugaba hukunci ne to wannan kuma sun yi kirari ne sun zama kansu ba sai ka ce kun daura kanku to yanzu yayi hukunci karayi kenan mun yadda ba shaida yayi to amma yayi hukuncin karayi ibnu hajar ya kawo maganganu su sai in ka duba mujallaji na mujallaji na biyar na kamar shafi na daga ɗari biyu da sha hudu ɗari biyu da sha biyar ɗari biyu da sha shida zuwa ɗari biyu da sha shida da ɗan ƙarshe-ƙarshen ɗari biyu da sha bakwai za ka gamsu sosai da waɗannan bayanai da Ibn Hajar ya tattara. to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba zan yi shi ni ba na shaida sai in abu ya zama gaskiya al-imam muslim shi fitar da wannan hadisi a cikin kitabul ibadi babu karahiyati tafdil ba'd al-awlad fil hiba wa rawa al-imam ahmad wa qala fihi la tushhidni ala jawrin ya hane shi yace kada ka sa ni shaida akan zalunci wa inna li banika alayka min al-haqqi an ta'dila bainahum kuma ka sani lallai ‘ya'yanka na da haƙƙi a kanka kai adalci a tsakaninsu. Kagan kana tsabiye da ɗaya, to yanzu kar kai tsammanin sai wani shugaba a Abuja ne ake jiran ya adalci. Idan ka ji an kira umarni ga adalci, kai ma ta shafe ka. Kana da ‘ya'ya guda biyu. Magabata sunnar da suke yi shi ne, in yana da ‘ya'ya ya sumbanci wannan yau ɗazu da safe. to lalle kafin rana ta faɗi sai ya nemo inda ɗan yake ya sumbance shi don kada ya mutu ya shiga wuta. To, balan ina kuma wanda zai ciyo matsancan naman Yahuza suya, shi kuma wancan a siyo mashi wurin jiya. Kaga ba balan gaskiya, babu balan kulmuta zalincin ya yi yawa. Waye maman shi ne ta bada haushi, to shi kenan mai ruwan maman shi kuma. shi fa yanzu independent ne ba zaman kan shi yake yanzu maganar maman shi ta bada haushi ba ta yi girki ba ka dawo ya oyoyo oyoyo ya ka kada hannun shi haba ya za ka hukunta gabas da laifin yamma ai ba ya adalci ba annabi ya ce to wallahi ni ba kar ka ƙara sa ni shaida akan zalunci bashir in ka yayi mu abun ka yanzu zalunci ne ka yi gaba to yanzu an yi kyauta an nemi annabi ya ce shaida ya ce ma abin zalunci ne ai ka san kyauta ta kashe yi kuma inna li banika alayka min al-haqqi an ta'dila bainahum lalle ya'yanka na da haƙƙi a kanka lalle kai adalci a tsakanin al-imam Ahmad shi fitar da wannan hadisi a cikin al-Musnad kuma malamin suka ce hadisi ne sahihi bi majmu'i turqi wa fi sahihaini an Nu'man ibn Bashir daga a cikin Bukhari da Muslim daga Nu'man ibn Bashir anna abahu ata bihi nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mahaifin shi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa kana sai yace ni na haltubni hadha gulaman kana li wannan dan nawa na ba shi kyautar wani bawa da nake da shi fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yace mishi a kullu waladika na halta mithla hada dukkanin ƴaƴanka ka ba su kyauta irin wannan ko kyauta irin wannan ko kyauta ne kama da wannan da suke daura da ita a kima? Fakala la, ya ce gaskiya Rasulullahi ban yi ba, don ban da ƙarfin da zan iya ba kowa kyauta. Kala a raje hu, fakala a raje hu, ce ka janye kyautar. Umarni ne aka ba shi ya je ya janye kyautar saboda zalunci. Annabi kuma kaga dai baya bari a yi zalunci. wannan hadisi da Imam Bukhari ya fitar da cikin kitabul ibati babul hibat babul hibati lil waladi idza ata ba'da waladihi shay'an lam yajid hatta ya'dil bainahu ya kuma ruwaito shi a wasu wuraren al-Imam Muslim ya fitar da cikin kitabul ibati babu karahiyat tafsir ba'd al-awlad bil hiba yake cewa fi riwayat Muslim a wata riwaya ta Imam Muslim faqala ya fa'alta hadha bi waladika kullihim ka aikata haka ga gaba ɗayan ‘ya'yanka? Kala la, sai ce gaskiya ya rasu Allah ban iya aikata haka ba saboda rashin ƙarfi. Kala ta nabi ce mashi ita kun za ku wa'adi dubi a wuladiku. Ku yi ku ji tsoron Allah, ku rika da tsaya tsakanin ‘ya'yanku. A takawa da jin tsoron Allah shi ne imtisalul awamiri wa tinabun nawai. An umarce ku da ku yi adalci a tsakanin ‘ya'yanku. Fifita wani ko keɓe wani da kyauta ba a cikin da ka dawo matakawa. ka janye kyautar ka dawo matakawa kenan ko kuma in kana da ƙarfi to kowane ɗanka shi ma kai mashi irin wannan kyauta wa adilu fi auladikum ku rika adalci a tsakanin ƴaƴan shi ita wannan kalma ta adalci abu ne kalma ce za ka ji sunanta ma da daɗi sunanta da daɗi sai yanzu ko fita ka zo yi kawai a irin an ce ka ce sai ka ji wani yana ta nasiha shugabannin ƙasar nan ya kamata su rika adalci ko sauri kake sai ka tsaya ka ya kai aya saboda kalmar kawai daɗi gare ta shi ko zalunci sai zane yake a zulumu zulumatun yau mana kiyama shi a lahira dama in ka wani cincirin da duhu zalunci ne a wurin a lahira zalunci ne kakkas a wurin shi ne almutanabbi ɗaya daga cikin mawaka masu basira da hikima ita ba kaga wannan zaluncin kowane mutum da shi a zuciyar shi kowa akwai abin da ke hana shi zaluncin ya ce wasu zulmu min shi yamin nufusi fa in ta ce da za'i fatin fa da iddatin la yasif zalunci da ka gan shi ɗabi'a ce ta duk wani mai rai fa in ta ce da za'i fatin in ka samu kamamme mutumin da baya zalunci to fa da iddatin la yasif akwai abin da ya sa bai zalunci yanzu za ka yi samun wani anan muna mu'amala ana sallah ana ta abin nan shugabanni ma ya ta masa nasiha ya rika zargin su ma suna satar kudin gwamnati shi me yasa bai sata ba ba kai shi wurin ba kawai bai samu wani shi yasa aka ji shiru aka ji shiru in kuma ana so a gwada ki dangote ya zo sha biyun dare ya baki wasu kudi a raba marayun anguwa a lokacin ne za a fara gane yaya wani kuma tsoron hukuma ta sa bai zalunci ya waiga waccan wayar da aka sa caji zai ɗauke ta ya ɗan ya haka sai ya hango wani ɗan sanda daga sai yana kallon wayar sai ya buge da nafila raka a biyu kaga mugu ne wannan polis zai hana shi sata ko ko soja wani kuma tsoron Allah ke hana shi to kaga wanda kawai ke ribar abin nan shi yasa aka ce idan yanzu aka ce wanda ya ci kudin al'umma za a kai shi wuta to wanda bai ci ba sai a kai shi aljanna saboda bai ci ba aka ce a'a a sai wanda aka kai wurin ya shiga kudin kuma bai ci ba shine za a ba shi ladar bai ci ba amma wanda bai je wurin ba shi kawai ribar shi ba za a ba shi zanubin ya ci ba amma ba da mutu a je lahira sai kai ai ko yadda muka kiyaye kudin gwamnati amma kuma ya rubuta application a internet da physical ba iyaka amma kuma ya ce yadda ba mu ci kudin gonarsa ba ko shi Allah zai kalle mai mana rama ya ce baka da komai a wannan babin saboda baka shiga ciki ba balanta na iya gane karfin imanin to kaga yanzu in mutum ba da gaske ba a ƴaƴanka kawai wani azubin halitta sai ka ji bai maka ba to wallahi tallahi ba da ka ake rami ne na halaka gashi nan wake ke a kuɗi wani kuma uwar shi ta ja mashi wani kuma kila dangin uwa ko wani kuma yaron ya dai maka wasu laifuka shi yaron irin yaron nan ne masu dan karan karan karambani rijiyan ka da kasiya kawai ya mutse mishi kunni wayar ka da aka abin nan yazo ya murtse ya tsokale wajen cajin ba ta karban caja wani wata ya kwalba da kasiyo ya fasa kawai sai ka ji wannan yaron ke kake ƙara shigo da shi nan ɗakin a to sai dai a hana duka duka yaran su daina shigowa sai dai a ce in an shigo da shi uwar shi ta shigo ta riƙe shi amma ba yana da ƴancin ya shigo sauran su dai sai ma sai dai a kore su ko kuma yana fitsari cewa sai ne a abin kamfan ko nafkin irin na da ko kuma a rika ajiye shi inda fitsarin ba zai cutar ba ba ta kake ƙara shigowa da shi ne yaron nan naki fitilin ne ne da kuma zai zama gwamnati a ya yi canjin of change of name ya koma shi maman shi sai kuma baban ya fara faɗa ya za ki canza shi ne fa saboda yanzu ya zama gona amma lokacin da yake fitsari kuma an ce dan dan ya cika fitsari amma in ya zama gona kuma ko wani aran ma zai ɗana ya za ka barta da wahala a yi rabawa kai alkarabi bin damani to a wannan adalcin tsakanin ‘ya'ya muhimmin abu ne wanda shaidan yana iya kaiwa da kuma ya cewa ba a same shi a tsakanin iyaye ba da ‘ya'yan shi shi sa nabi ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ‘ya'yan ka da yake faraja abi Noman ibn Bashir yace Noman ibn Bashir yace sai babana ya koma fitin kasa da kai danye wannan kyauta dama ana kyauta a danye wasu malamai suka ce ya aka yi danye sai suka ce ai dama yaron bai hausi ba in kai mutum kyauta bai karba ba za ka iya fasawa wani in mun tashi karatun nan ka zo gida ka karɓi buhun wake sai kai lattin zuwa da safe ma baka je ba sai wajen tara na safe kana zuwa ya ka fito aka gaisa ga mai mashin ko baro ya yi sashen me ne ka zo karɓa buhun waken nan wallahi da na gaba ka zo mana ba wani in kai Allah ya san ka kai mawa ko me ne ba ko kuma zai ce maka gaskiya ya fasa to da ka da an maka kyauta mazan maza ka karɓa wala tatimmu lihibatu illa bil hiyazati haka malamin risala ya faɗa kyauta ba ta cika sai an damka in kuma na damkar a takarda ne a baka rasit a bukasta a zama shaida ko ya zai cewa ne abinda za a yi gobe kamar karfe goma ka zo ka karfi kaza ya faɗi wani abu mai kauri kana zuwa sai ka cimma yaron su sai in ka karanta fiƙihu ko tambaye kyautar ba za ka yi ba sai yanzu baka alin gaba daya baka cikin wani cewa a duba yayi ma wasu alƙawari banda kai sai dai kawai ka rika sha mutu wannan mu aka yi mawa eh eh a bai kamata shi ya fasa ba shi bai kamata ya fasa ba abin girma bai kamata ya fasa ba amma idan yi sai ya fasa kai kuma zai ka ce to gida ya samu wanda ya bi ni ne ka dai ɗan samu tawili tawili za ka ɗan lallashe kanka amma da zafi ko don kila ka sa abokin ai kila ka sa ka abokin a uzuri za a yi wani to ya ce ka je ka janye wannan kyauta babana sai ya dawo sai ya janye wannan kyauta da ya bani wannan hadisin aliman muslim shi ma fitar da shi a wurare a cikin littafi wa fi lafzin a cikin wani lafazin da sahihi a cikin sahihu muslim din yake cewa wa ashhid ala hadha ghairi ka je ka sa wani na sheda kaga wannan umarni ne ya mashi ko amma umarni ne na tahlili wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kawai sai wani zai ce ma sha Allah gashi ma Allah ya ce a iya kafirci sai kai irin ba abun nan ne na manya in za a iya aikin yaro a ce to saura ka daɗe ka kun ya daɗe lalle ya tabbata bai da kai ai abin da ake faɗa mashi in ka daɗe ka sake za ka karanta da kyau to shine ce ka je ka sa wani na shaida wa hadha amru tahdidin la ibaha wannan umarni ne na tsoratarwa ba umarni ne na halastawa ba fa inna tilka al-asiyata kanat jawran bi nafs al-hadith domin wannan kyautar zalunci ce karara da nafsin hadisi ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور شيكو من صلى الله عليه وسلم بايا بعد إذني غواني يجي بعد شيدا غأذن يتبت ذالنشي ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العقية فيزوى كيدا فاوى وكيدا دامر يبعد شيدا أكن وتكوتا وقد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها alhali manzo sallallahu alaihi wasallam ya ki yadda ya bada shaida akan ta wa akbar annaha la tasluhu wa annaha jawr kuma ya bada ya tabbatar da cewa shaidar bata yi ba ko kyautar bata inganta ba kuma wannan kyauta zalunci ne wa annaha khilaful adl kuma kyautar kishiyar adalci ne malike wa min al adl zai fara martani kenan ya zo gangara yana daga abin ban mamaki ayyukum mala qawlu a ɗauki wannan maganar da annabi ya faɗa kai idinu baina auladikum ku rika adalci a tsakanin ƴaƴan a ɗauke shi ala ghairil wujubi a ce wai ba wajibi bane shi wani abin da ban mamaki wani ya fito ya ce wai mustahabbi ne in ka zo yin kyauta kai adalci a tsakanin ƴaƴan ka mustahabbi ne kawai in ka ƙi kawai kayan khilaful aula ko zunubin makaruhi ba za a baka ba ba kama da zunubi yayi malai ibn al-qayyim yace wallahi da mamaki a samu wani malami ya ce wannan magana da su malaman yake yi wanda suka faɗa yace wa huwa amrun mutlaqun wannan al'amari ne sakakke mu'akkadun talata marratin da aka karfafe shi har sau uku وقد أخبر الآمر به أن خلافه جو وأنه لا يسلم وأنه ليس بحق haka ne ya siffanta wannan kyautar ya siffanta da cewa anna khilafahu jawrun saba ma wannan umarnin zalunci wa annahu la yasluhu irin wannan kyautar ba ta inganta ba a shari'a wa annahu laysa bi haqqin kuma irin wannan kyautar ba gaskiya bace kyauta ce ta ƙarya kyauta ce ta sakin layi yace wa ma wa ma ba'da al-haqqi illa al-batil to ka gaya min abin da ke bayan gaskiya in ba ƙarya ba in ka je da'ira ta gaskiya duk abin da ba shi a cikin da'irar ka gan shi a wajen ƙarya ne ma da yace hada wannan kenan wala adlu wajibun ala kulli hali yin adalci a tsakanin yaya wajibi ne a kowane irin hali walau kana al-amru bihi mutlaqan la wajaba amruhu ala al-wujubi walau kana al-amru bihi mutlaqan da a ce umarni da aka yi da yin kyautar umarni ne sakakke ba a ƙayyade cewa a yi adalci ba da waje ba hamluhu ana da wujudi to da sai a ɗauka cewa ka yi yadda ka ga dama fa kaifa wa kad tarana bihi asharatu ashiya'a tu'akkidu wujubahu fa ta'ammalha fi alfazil qissa ya ce to kuma yaya gashi an gwama wannan abun da ababe guda goma da suke karfafa wajabce shi ba ta ammala hafi alfazu da kissa ke ka lura da su mana alafin zan kissa ibn hajar a cikin fatawar bari ya tattara alfazu da kissa to shi ne fitar da wayannan ababe guda goma tun daga awwalan saniyan salisan har ashiruha har na goma mutum zai iya duba a mujallali na biyar fatawar bari tun daga shafi na ɗari biyu da sha hudu zuwa da sha shida. Ya ce wa kada zakar bai haƙi min hadisa abi Ahmad ibn Ali al-Imam Bayhaqi ya ambata daga cikin hadisin Ahmad ibn Ali hatta sana da Qasim ibn Mahdi hatta sana Yaqub ibn Qasim hatta sana Abdullah ibn Mu'adh an Ma'mar an az-Zuhri an Anas أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن ينا زوني تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى faja'a bunayyun law sai wani dan shi ya zo dan karamin dan shi ya rarrafo ya hango baban shi ya zo fa kabbalahu sai ya sumbance shi wa adlasahu ala hijri sai ya dora shi akan cinyar shi thumma ja'at bunayyatun sai ko mace ta zo fa akadaha fa adlasaha ila jambi ita kawai macen tana zuwa sai ya dauke ta sai ya dora ta akan cinyar kaga mu a wannan ai shine mu'minu Nigeria wannan ko da ga wannan wallahi yake ya kamanta masha Allah annabi yana kallon me ya faru fa kali sai ya ce ma adalta bainakuma amma wallahi ba kai adalci ba ya zaka sumbanci wanda ya zo kai kira ta akan kan darkin cinya ai ita ma tana son sumbanta sai dawo ita ma ya sumbance ta ko minti ka siya yan goma goma da yan biyar biyar aiki ya same ka sai dai ka kwankwasa shi dan goma goman ka raba biyu ka ba ta rabi rabi dan biyar biyar din ka raba biyu ka ba ta rabi rabi kowa ya ce na bakwai da rabi rabi ne bakwai da hamsin amma ka zo kake to kuga na sai dai da manya da ƙanana to wannan kuma kila gwargwadon ci ne kaga shi kuma za a tilasta maka a ce kai daidaito ba yadda zai ishe su aka ci wa kana salafu magabata na gari sun kasance ya sahibuna an ya'dilu baina auladi baina al-auladi bil qibla magabata na gari sun kasance suna son su ga sun yi adalci a tsakanin ƴaƴan har a sumbanta har a sumbanta ya dauki wannan zai dauki wannan in ya sumbanci wannan zai sumbanci wannan in ya rike hannun wannan zai rike hannun wannan suna so su ga sun yi haka وقال بعض أهل العلم دير ثم أبو تاهل يجب أن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده Allah mulkin sarki zai tambayi mahaifi game da tashi ranar alkiyama kafin ya tambayi da game da mahaifi. Kaga ke na wani uba ne ya ya ci, ya ci buri ko? Bari kawai a ɗaga ɗa a nemi masu koke in maza in kafa layi to da baba za a fara dan taga uba ce na gamayyar ya'ya ga baba an taga inda complain a kawo kai ga ranar ba lauya ba wani lauya da zai zo yi ta kalar da magana ita jan ta haka gaji ka daina ji ai ai ga wuri ga waina za a yi ya'ya inda complain ku kawo mahkama ce ilahiyya adalci ne da rifi sanadi kuma inna ma hiyal hasanatu was sayyi'at kun aka gama da uba aka sauke shi ya'ya sun gama complain sai kuma a tagala ko ba kana da complain kai ma sai ka mazu na'am alaikum assalam eh na menene na abinci ne ko kawai na nuna ana son su ne a shi ma ya bala ai kowa kowa maman shi zai kai ba ya wato duk ai bala kawai ai ko da dawo dari dari ba mu samu sai dai idan an sa wani abu ne na a makaranta ka iya cewa ai kokari wanda ya kokari za a yi mashi kaza to shi ma nan kuma da mai na fiƙi musamman malike suka ce akwai abun lura ka zo ka ce to kun ga keken nan da na siyo duk wanda ya na ɗaya zan ba shi sai suka je ɗaya na biyar ɗaya na hudu ɗaya na uku ya kamata ka ba na uku keken to da na ɗayan da ka ce ba sa'a ce ba ƙoƙari ba ne kuma duk wanda ya na uku zai iya yin na ɗaya shi ne kuma na ɗayan ciki to da keken ba za ta koma ba kasan wani zai iya zuwa ce zai wuya su na ɗeban aron keken nan ya zama kawai ɗan da makarati sha ba a yadda ba wanda ya ɗan taɓukan sai ka bai ke kaga na ɗaya na ce yaya kana ga za a ƙara dagewa ke wallahi ba ba in ka ban ka rika tashi na biyu dare in yi karatu amma ka gan kamar da keken nan na ka wajen yara yana cewa ba zan ƙara yin na ɗaya ba ba bai sai kai na ɗaya zan sai maka keke yaro ya je dage har tsakar dare ke tashi ya karanta littafai yaro ya naɗe ba mai tsaye da shi shi ne ya fito yana cewa ban ƙara yin na ɗaya kuma wata hayo bai ƙara yi ba da gangan ya ce ya sai da zai fada yi ba shi zai rubuta ba ya nuna mai da baka na eh su ma kamata a bar to wai musu wani abu da zai nuna ana yi da su ya za a ce sai mai ta yara kawai su yara za su yi kuka da ba a dan ba su ba ai za mu zo ma kan wannan maganar akwai wani fasali wannan fasalin da ya kulla a gaba ina ga zai ma iya ba mu amsar wannan ibn al-qayyim ka duba dai malami ne da ya rasu shekara 691 shekara kana ma tun karni na bakwai muna karni na goma sha biyar to amma yanzu gashi wani babi nan ya kulla wallahi matsaloli ne na likitanci tun kafin a samu likitancin bature wannan bayanin an gama daga cikin shawarwarin da ya bayar a nan kar a in yaro da ya haƙori ba duk wani abu mai tauri ka a bashi sai ka duk yaron da bai haƙori ba ka a ne miki sannan idan yaro ya fara haƙora a kiyaye abubuwa masu suga-suga zaki-zaki haka cakulet-cakulet duk a kiyaye saboda zai iya lalata mashi haƙosu kaga muka ɗauki ma wannan abin nan din amma iya siyan milo haka a yayyanka ba to kaga shi ko milo yadda ya zo din ne in ka sai na talatin a ko hamsin sai a yayyanka gwargwado gwargwado kafir kafir kuma an yanka a ce babban ya fara ɗauka azin iyaye baddalawa muke waya fi tausayin ƙaramin babban fa yana da matukar muhimmanci in dai jin sunuka za a ba babban ya zo ya fara dauka kaddiyar kaddiyar ko sun dawo makaranta ba ba ba mu assignment an ce kaza ya ce a babban ku yi bayani sai babba yi bayani in ya gama karami na da wani abu da zai kara to kuma ya manta kaza an ce kaza wannan ba wajibi iyaye ne dan sai ta yaran a haka amma ba na magana kai dan karami ya sakalkale gidan bidiyo ya ce miji tsaya kabbir kabbir yayan ka ya fara yayin yi mana bayani me aka ci in ya gama bayani to inda wani abu yanzu kai kuma ka kara sai a karantar da shi idan babba na magana yaro ba ya yi sun suna yin shekara hudu biyar shida kan haka ai kaga wannan ka kalli matsayin lalle zaka ce eh maganar nan haka take ko ba za a fara tsayarwa a nan lahira shi za a fara daga a ce to ga wani nan ba ne ‘ya'ya su matsu inda complain ba ma fatar zai a daga uba ɗaya ce yana da matsala ai sai dai ya tarfi tallin tallin kawai yace fa innahu kama anna lil abi ala abihi haqqa domin yadda al'amari yake kamar yadda uba na da haƙƙi akan dan shi to fa lil ibni ala abihi haqqun haka shi ma da yana da haƙƙi akan uban shi fa kama kala ta'ala ai kamar ma yadda Allah madaukakin sarki yace wa wasaina al-insana biwalidayhi husna mun yi wasiya ga mutum da ya kyautata wa mahaifan shi guda biyu iwa da uba mutum ya kyautata musu ya kula da su wannan ayatul cikin sun an kabu da kala ta'ala ku anfusakum wa ahlikum nara kuma Allah da kanshi yace ku kare kanku daga wuta da kuma iyalan iyalan ku kare su daga wuta wa qudu annas wal hijara makamashin wannan wutar su ne mutane da kuma duwatsu makamashinta mutane da duwatsu suratul tahrim qala ali ibn abi talib ali ibn abi talib yake ta allimuhum wa ajibuhum ku sanar da su addini da rayuwa sannan ku ladabtar da su ladabi abubuwa na ladabi abubuwa na kaza abubuwa na kaza ba karamin aiki bane a dauki da daya a baka a ce ka tarbiyyantar da shi a tsarin shari'a miliyan nawa kake bukata in biyan ka za a yi amma tunda ɗanka ne yanzu wajibinka ne ka yi ka sa ido iya abin da za ka iya za ka iya duk kai abin da za ka yi game da bayanin da ta kwanaki kuma Allah ya kaddaro aka san haka kaga wannan kai ba za ka zama abin zargi ba wa kana ta'ala kuma Allah madaukin sarki ya ce wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku hada shi da kowa wa bil walidayni ihsana kuma game da mahaifanku guda biyu ku kyautata musu ya tabbatar ya tabbatar ya kyautata musu wabe zai qurba da kuma ƴan uwa ma'abuta zumunci uwa da uba su ne gaba sai sa dukkan hadisin tabarani da wani shi malaika jibril ya zo da sako an tsine wa mutum uku kuma ma duk da Allah ya dauke su ya kai su wuta to a wutan ma ya kai su can kasa daga ciki akwai wanda ya riske mahaifanki uwa ko uba ɗaya na da rai amma ya kasa kyautata matsin da Allah zai iya kau da kai daga duk sabon ne ya sa sha da janna ya ci mai daɗi su ci mai mara daɗi ya bibi da gida matar shi ba shi ma ba daɗin ta yake ji ba amma kuma ya bibi da uwar shi akan ta a tsara biyu kasara duniya wal akhirah kenan ai ita uwa ta fi karfin a ce kishiyar matar ka ai ba zai haɗu ba ba zai haɗu ba sai yanzu mahaifiyarka kawai ta kira ka kuna ta dariya da matarka ta kira ka zo kana zuwa ya kamata ka zo a guje ka sanyo takalma ma a haɗe ɗaya na matarka ɗaya naka saboda mahaifiyarka ta kira ka nan ne ake gaggawa kana zuwa ta ce je ka saki wanki da kuke dariya ne bai kamata ka tsaya kana ta ma wani mai kai mai kai hauka ta uwar ta yi za ta tsaya kana tambaye ta mai kai sai ka sake ta kawai ka zo ka ce mata to dariya ta kare a yi hakuri sai kai mata saki da kai amma ka ce dole ba sa ba sai ya samu wani kawunta kawun shi kanin ma ma haifiyar ya kira kada abin da mama ta yi ni ban san me mama ke sha ba a a a ka hauka ta ta kawai hauka ta ta duk da su ma iyayen akwai siyasar da ake so su sa na wani abin na kau da kai kada rika sa ido yan ledar da ake shigar ma dan take shigarwa matar shi da shi wannan badangun duk ta ci shi lokacin ma badangu na arha duk lokacin da aka so na kwabo biyu a daro ake zubawa yanzu ko na dubu biyu aljihun gaba ma zai dauke shi sai yana dan fadi kaga sun sun ci nama lokacin nama yayi tsada to sannan Allah madaukin sarki yake cewa aidai da wakala nabi sallallahu alaihi wasallam aidai dubai na auladikum ku rika adalci a tsakanin yayin wasiyatul lahi lil abai wasiyar ya'ya wasiyar Allah ga iyaye da auladihim game da ƴaƴansu sabiqatun ala wasiyatil auladi li abai ita aka fara gabatarwa akan wasiyar da Allah yayi wa ƴaƴa su kula da iyayensu wannan ko annabi na shari'a qala Allah ta'ala wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ‘ya'yanku don tsoron talauci, kar ku kashe ‘ya'yanku don tsoron talauci, sai ce to ‘ya'yan ne sun yawa shi yanzu bai san ya za a yi ba, musibar da ta kara da duniya yanzu ko? Wani lokaci kuma kila shi wannan ɗan da za a ce a je likita ya zama, wallahi shi kaɗai ne hutunka. Sauran kuwa za dai ku rayu kawai, سوف الطالب والمطلوب faman ahmala ta'alima waladihi ma yanfa'u duk wanda yayi sakacin karantar da dan shi abinda zai amfane shi wa taraka wusula ya bar shekara zube in za ka yi tambayar wani uban a ina ɗan kake kwana to da dai wata shida an ce yana kwana cin dakin abokin shi ai ko a ƙarƙashin bishiya kake kwana tattaro yan kan kwana a haka haka ita ce maganar ba ka da ɗaki a gidan ba ma ta taso ba ba ta taso ba koya ne zo kana kallon me suke in za ka sallah ka tashe su su fito a tafi masallaci wani zai ce ai ko an kar ka gaji ka ɗibar wa kanka za ka yi masa haka shekara talatin a jere yadda ba ka gajiya da numfashi to haka kar ka gaji to wanda ya saka shi game da karantar da yayan shi abinda zai amfane su abinda zai amfani da na farko shine karatun addini kai shi makaranta a san malamin a daga tuntubar malamin da sauransu wata raka huso da ya bar shekara zube faƙad a sa ilai ya gaya isa'a to ya muna nama wannan yaro iya muna nawa iya cin mutunci ya ma wannan yaro wa aksarul auladi ibn al-qayyim tun waccan shekara sai yake ta amma mun lura mafi yawan ƴaƴa inda ma ja'a fasaduhum min qibalil abaki sun lalace ne saboda sakacin iyaye galiba wa ihmalihim lahu da yadda suka yi watsi da su kaga ka'idar shari'a ita ce idan har ɗanka bai balaga ba kuma bai da wata sana'a mai ƙwari to dole ka ciyar da shi ka kamata ya hankalin uba ya tashi kirjin shi ya rika dukan uku uku yaro ɗan shekara shida maman shi ta ce bai zuwa bai ci abinci kuma yau kwana shida da daina cin abincin gan kuma yana rayuwa ai hankalin uba ya kamata ya tashi jinin ka yawo yaron nan me yake ci me yake ci ya kamata ka gano ka ce san baka yadda ba dole ya dawo ya ci na gano shi yasa daga cikin aikin uban ka dawo waye bai zuwa ci abinci ba waye aka sa mashi ya dawo da shi kasan gayu masu ɗakin zaure su suna wannan mulakancin idan ya gane zai iya ba almajirai amma dai uban ya rika sa'in shi sa uba kawai wata na zai zai faɗa ɗakin yaya in ɗan ka yi gina ɗaki a zaure a kwar gida ya siyo kwaɗo aka gama komai an yi fenti za ka iya fitowa duk kai mai addu'a Allah ya sa albarka ka ce ban makulli ɗaya dole ya baka in ba haka ba ka karɓe ka sa ƴan haya dole ya baka makulli ɗaya saboda wata na kawai sai ka aike shi Kaduna kuna waya yaya an tafi ce ga munan a jaji sai ka mutu daki ka shiga har yan littafai da kake gani na boko duk kai ta budewa in ba isa ba za ka yi kamu za ka yi kamu karkashin katifa duk ka tona in ba isa ba sai ka samo tantan na ledar biyo wata ka san gayu gayu a kan ku a titi kar a ga wurin kwanan haka ake ma gayu kirari za ka gan shi nan wandan ya miƙe ya sha kari yana ƙanshin turare ga wata waya yar japan samson amma da kagan kaje dakin shi inna lillahi za ka ji dozbin din kamfani ne fiye wata wata ne da lakasira da roban lakasira da suka je wata walimar abin nan ga wata shinkafa can ta dan ba da wani ba abin da ya zama gayu hakkan shi kawai da titi ne yau ba abin duk shi zai gano wannan littafan shi kai ta tonawa kila za ka yi ta gano hotunan 'yan mata wata na ka karɓe wayar shi ita duba wannan mutu shi ne aiki iyayen ba ba wani ayi wannan na dole ne kada ɗaya rika cewa babanmu wala ka ce sun ina ai dole kai wannan in ba haka ba za ka shiga aiki iyaye ne da kar makarantar su ko ka rika yawan dubawa wala za ka gane gane wata na cikin kanka zai buga don suka gane za ka samu saukin abubuwa sannan sai kuma addu'a ya ce wa tarki ta'alimihim fara'il addini da kuma barin karantar da su farillu na addini wa sunanihi da sunnoni shi ka galibin mu abin da muke dauka kawai in ka dauki yaro ka kai shi islamiyya ya yi shekara uku hudu kana ga ya fahimci addini malam a yadda ilimin addini ke da fadi dan ya shekara ashirin zai dai fahimci ya da ya fahimta daidai iya abin da ya fahimta saboda game da malaman da suke rubutu a civilization suke cewa kayan aiki da littafai da wallafe-wallafe na musulunci to duk duniya ba wata al'umma ne wannan abin ba turawa ba ba su fara wallafe-wallafe ba sai bayan musulmi sun riga sun yi wallafar littafi ɗaya da bolin dubu akwai malamin da ya zauna littafi ɗaya ya kasa na addini sai da ya bolin dubu an ce hannu ba a buga ba makasudi ne wani abu ma sai dai a rika ji a tarihi bolin dubu hudu to kafu muna da masu bolin ɗari casa'in tamanin saba'in masu goma ko wannan ba adadi idan ya yi shekara hudu a islamiyya ne ya sani akwai saura babu kane ga sunan dirjik suna jiran to kaga za a ce an kai shi islamiyya an ya fahimci yadda zai alwala tsarki sallah da sauransu to a babin mu'amala fa babin zamantakewa zai yi aure mu'amalar zamantakewar auratayya yana da abokai yana da ƴan uwa yana da dangi duka to dole iyaye sai sun yi wannan fa azaquhum sigara sai iyaye suka tozartar da ƴaƴan suna kanana fa lam yantafi'u bi anfusihim dan haka sai ƴaƴan ba su amfani kansu ba wa lam yanfa'u aba'ahum kibara kuma sai ba su amfanar da iyayen bayan sun girma ba ya kamata a ce kana da 'ya'yan da suka kai shekara ashirin da biyar guda biyu da kai da basaraken garin gatan guda kila ma kafi shi da kai ba karamin dan gata ba ne maganar da ya kai wanki an wuce wuri kana ma da 'ya'yan da suka kai shekara sha biyar bai kamata kai wanki ba sai dai kana da halin da za ka kai waje wannan kuma haka ake so Allah ya karo amma dai kai za ka yi amma za ka mutum 'ya'yan shi hudu biyar ɗan shekara ashirin da biyar ɗan shekara ashirin sha biyar sha takwas kuma zai gan shi da botiki yana wanki ‘ya'yan suna ina suna ina wannan ‘ya'yan ma ƙarƙashin ƙasa ya masa alheri gara su mutu kafin su halaka da yawa wani umar in ka ce ba za ka ba su zai ce ba shi kawai in yi ba shi ba ma zan ce su yi ba sai idan aka ce ma wani ɗan kuma wuta zai buɗe ma uban yadda ka san asirin gaza ta mai da shi ka wani babalatti ne shi ne bai hule kaga ko ba a shiri dama to idan ka tozartar da yaran ba kai masa abin da ya kamata ba za ka ci gajiyar su bayan sun girma kama a taba ba su wala da ku alal hukuki kamar yadda wani da wani uba ya zargi dan shi cewa baya mashi biyayya an ce lokacin Umar ne faqala sai dan yace ya abanti ya babana innaka aqaqatani sagira kai kai watsi da ni ina karami ba a kakatuka kabira shi yasa ni ma na fantare maka da ka girma da na girma ka manyanta na fantare maka ni ma na kawo karfi wa azata ni walida ina dan abun haihuwa jinjiri ka tozarta ni wa azatuka shaykhan kabira ni ma yasa na wulakanta ka na fita harkarka daga tsufa sai na umar ce baba tashi ka tafi kai ka fara makanka tsiya kafin yaron nan yi maka wannan shi ne abin da ma da ya tattara dangane da abin da ya shafi yin adalci a tsakanin yaya wannan babin da za mu kawo yana ɗaya daga cikin babin da zai ƙara gaggata ko fito mana da abin ƙarara babi ne da ya ƙunshi fusul da yawan gaske in aka yi maka haihuwa ko tun matarka na da ciki to wannan adalcin ana son shi kaga kila misali za a iya cewa ka ji karatu an ce in matarka na da ciki ka rika ba ta zanjabil wani kamar tanjarin haka ko ka rika siyan mata apple ko ka rika hana ta aiki in cikin ya kai wata hudu biyar shida in kana da hadisi a ce to ba za ta yi ɗawainiya ba sai dai da safe ta rika ɗan motsa jiki ma ta yassara to sai ka ce waccan matar lokacin take da ciki haka kai mata wannan gatan wannan kuma kaki in ka kima wannan ɗan da ke ciki ka fara fanda cin zani ko kuma wannan tana da ciki ita Dubai ake kai ta awo ita kuma wannan PHC na gari PHC bakar to sai ce ba ya adalci ba malaka albabu salisu ashara za mu dan fara gurguri saboda yanayin lokaci baki na goma sha shida fi fusulin nafi'a cikin wasu fasaloli masu yawa amma masu amfani kowane ɗaya yana da amfani fi tarbiyyatul asfali game da tarbiyyar yaya wannan shawarwari ne masu matuƙar muhimmanci wasu an sha jin su a bakin likitoci kamar da gashi za a ji a bakin malamai wasu kuma ba ta baji ba tuhumadu awaqibuha inda al-kibar wanda waɗannan shawarwarin waɗannan yanayi hanyoyin tarbiyyar to za a gode wa ƙarshen su lokacin da yaro ya girma in ka samu irin su da ibn lukayyam da suka karanta wannan bayi wani ɗan shekara sittin ya wuce za su iya gaya maka matsalar da aka samu lokacin yana wata uku lokacin ana wa yana wata uku baban shi ko maman shi sun rika mashi kaza wannan yaron wannan dattijan da gani bai mori ɗaukar iyaye ba akwai runguma musamman da uwa za mu zo nan gaba kaɗan ba kowane jinjiri ba ne kuma za a yawaita ɗauka ba a san yawan ɗaukan yara akalla yaro ya kai wata uku kafin a fara fitinar ɗaukar shi saboda yaro yana karami zai faɗa mana nan gaba bacci suke na fitar hankali ana haihuwar yaro yanzu zai iya baccin awa ashirin da biyu ko ba zuwa tashe shi kowa ta zo barka bari mu ɗibo da faɗi ko ko matar gwamnatin kaga yi wanda zai zai wuya a iya hakuri matar gwamnati ce ina jinjirin zai wuya ya karfin hali a ce mata yana bacci da ita ta ɗauka za ta biya to yaro zai iya baccin awa a kirkin a ƙyalin shi zai ya gaji dogon tafiya yau an wahala ya wahala ya wahala ba kyale shi ya huta kar a tashe shi yasa in ana kana ga irin gidan hayaki da ko gida na gandu a takure wata na da irin tsohon injin nukan nan an maka haihuwa za ka yi zuwa ka ce nawa take samu duk kullum ta ce ɗari bakwai bakwai take yi ta ce yanzu abin da za yi ki naɗa injin ki aje a suto ki saka shi a suto kwana goma dubu bakwai dubu ashirin da ɗaya a wata zan baki dubu ashirin da ɗaiɗai na wata bakwai a yaran nan ya kwani wannan mutum cikin tarbiyya ko ka canza gidan da ba injin ko ka roƙe ta ta bari bisa ilin amma maka haihuwa yaro wani an kunna wani inji kamar jirgin abin nan rocket wii aya wanda yaro ai haka za ka yi ta a jirgi sama da kwaya mun yanda irin shi ne za ka yana ta cizon kurege ba wani cizon kurege bai huta ba ne yana karami yana jinjiri bai huta ba na abubuwan za a yaba ma ƙarshen su in yaro in mutum ya girma mana yake faslun fasali na farko yan baki ya yi kuna razaqul mawludi min ghairi ummihi ba'da wad'ihi yawmayn aw thalatha wannan gaskiya ba mai ya kamata bai ce dole ba ya kamata an yakuna razaqul mawludi shayar da yaron da aka haifa sabuwar haihuwa ya kamata ya kasance min gairi ummi daga wani uwashi ba da wasi'i bayan an haife shi yau mai ne au talata kwana biyu ko in su samu ne a samu haka matarka na haihuwa dama an yi bukin akwai wata mata da ita kuma ta haihu wata hudu baya ko wata biyar ko shida tana shayar da yaro ɗaya kenan na biyu an yaba ma hankalinta da tarbiyyarta da addininta da tarihinta da tsatsanta. Yato, duk da an tantance ita ma, ana yi sai a ce ga yaron nan ta ba da ta ba shi mama kwana biyu ko kwana uku sannan sai a ɗauko shi sai a dawo da shi gun mahaifi. Zai faɗa mana dalilin da ya sa aka ce a yi haka, kuma laraba kaga haka suke yi. kuma har yau suna wannan jarabawa kuma hanya ce ta samar da ayyukan yi wala hanya ce ta haɓaka tattalin arziki yanzu ita wacce mata za a bata a banza ne ko dubu biyar aka bata a kwana biyu nan ya ka gani ita ma yanzu kamfanin da alhamdulillah ga ɗanta tana shayarwa ga wani an kawo ta haɗa biyu kwana biyu uku ta ta samu dubu biyar masha Allah shi kenan ita ma waccan da in ta wata biyu uku ita ma za a iya kawo mata na wani ita ma ta shayar kuma kaga yaro ya ƙara samun tunda nagartacciya ce an yaba mata ya ƙara samun alaƙa da nagartaccen jini da tsatso zai taso gana shi na gado gana shi na shayarwa sai ka ga yaro ya taso nurun alamu ya ce wa huwal ajwal wannan abin shi ya fi komi kyau a tsarin shayar da yaro lima fi labani ha zalikal wakati min alahwi lahwi wal akhlaqi to ga illar sa ba a so yaro ya sha nonon uwar shi daga haihuwa har zuwa kwana biyu ko saboda nonon yana zuwa da kauri shi kuma yaro a daidai wannan lokacin ba abin da ya fi so irin ya taushin gaske so da za a fara cutar da shi daga haihuwa za a cutar da makogaran shi za a cutar da uwar hanjin shi sinadarai da na'urorin da Allah yake halitta a cikin mu ƴaƴan adamu mai narka abinci yaro daga zuwa an fara tura mashi masara a barza ka san ku kai da kallon wani injin ka san abin da zai barza yaron ba yana adalci ba tun daga zuwa to amma mu dai haka ake yi ko idan Allah ya yabe amma ya kamata mu gyara kuma eh yawwa to ila wannan hikimar ce wannan mai mamman sai tittire shi hikima ce wannan shi ma na farkon shi ya bi muhimmanci e shi ma kaga bai mutu yana da sinadarai ba amma yana da kauri sannan wal akalati yakan zo da takuda takudi ba zai wa yaron alkhairi ba kenan wannan ni zai zai fi mana likitoci tun da su ba kawo nasi ba kuma shi wannan da kusa da Allah dai ko ma ya ne da yana da likitoci su yi hakuri za mu zo inda za mu ɗauki nasa bi khilafi labani man nistakallat ala razai sabanin wacce ta dade tana shayarwa wa alaikum assalam eh duk zamu zo ya kulla mai fasali musamman wannan matsalar hakan ne ya faɗa dalilai ya kawo abin da zai tattauna sabanin wacce ta ɗan ɗauki lokaci tana shayarwa ita nonanta ya tsinke kuma yana nan da wannan sinadaran ya ce wa kullul arabi haka ya rubuta a wani bugu wani wurin kuma ya ce wa ya kunul arab wa kullul arab ko wa kanal arab dukkanin larabawa ta'atani bi zalik suna ba wannan abun muhimmanci hatta tasardi a auladaha inda nisa'il bawadi har za ka ga balarabiya ta ɗauki ɗanta ta kai shi wajen larabawa mazauna karkara kamar surdi annabi sallallahu alaihi wasallam fi bani sa'ad kamar yadda aka ɗauki annabi aka kai cikin bani sa'ad saboda galiban a wancan lokaci kila ma har yanzu jarunta da rashin tsoro suna ƙauye jarunta yanzu ka ce ka shiga cikin kaduna ka samu irin haihuwar malami dokos ko wane ne ka ɗauko shi ka kawo shi nan ka samu wani daga ƙauye ka samu wata kuka ka ce a hau wannan dan binin ba zai iya hawa ba ya je tushen ba sai ka yi sa'a amma shi wancan bakwai ya kake tsammani can za ka je na muku fito ga can a sama a wani reshi kuma ka ga da ta ɓaci zai mai amfani ko ka samu ɗan binni da ɗan ƙauye ka ce a fada ruwa a ce dai kula ka ɗan binni yanzu aka daina kiran habu habu ya sha ya tafi da su suka ce wannan jaruntar tana nan a ƙauye to ta ɗauki yaro sai kai ke taso da jarunta ko matan koya ya kake gani ayyukan da suke yi yar binni ba za ta iya ba yanzu kawai ka zo ne ka siyo dawa ka mika matar ka ce tuwon dawa kake so ko horar farje kake so ta hannu kai ma ka dubo abin da kusan ba zai yiwu ba in ba isa ba in yan babanka zai fa mahaifinka zai fara kiranka kashe masu ya za ka yi ka yi kana so ka ɗauka a kai nika to sai a ɗauka sai a kai to kuda ba kai ƙauye ba a dai samu wata matar a canza a bata ta ta shayar da shi yana da sai mu da ka sanar shi ne fasalin farko wannan fusul din suna da matukar muhimmanci wani wurin ya yi daidai da abin da likitoci ke ta kira zuwa gare shi wani wurin kuma sun ci karo sun ci karo sun suka ci karo to na shi za mu rinjayar jiki da karin wasu bayanai akwai ishara zuwa ga abin nan akwai wani mukuradatu al'aduya littafi ne da malamin ya tattara na fuzza da yadda za a fassara su da yadda ya ma'anonin su suke dangane da abin da ya shafi dangi na abinci yana da kyau a wannan babi zai ga ishara zuwa gare shi sai mu dakata nan su gane kuma mu bi hamdi bismillah ilahi